السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a hudubar mu ta yau an yi ta ne akan tunatarwa akan gudun kwanaki godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna nema ya tsare mu da daga sharin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye wanda Allah ya fitar da shi babu mai shiryar da shi na tabbata babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya shine ubangijin na farko da na ƙarshe na tabbata shugabanmu annabinmu masoyinmu mai cetonmu annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne zababban Allah ne kuma badadayin Allah ne Allah kai dadin tsira da aminci da albarka a kansa da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alkiyama ba haka ya ku bayan Allah ina muku wasici da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa masa al'amarin sanan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah shekarun da Allah madaukakin sarki ya ɗiba wa ɗan adam a wannan rayuwa ba su da yawa darare da kwanaki suna nan suna ta wucewa abubuwan da ke cikin duniya da yake faruwa daga yunwa sai koshi sai aminci sai tsoro sai kuka sai dariya sai bakin ciki sai murna sai haduwa sai kuma rabuwa waɗannan su ne abubuwan da wannan rayuwa ta tara shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin suratul najm yake cewa Allah shine wanda yake bawa mutane iko su yi dariya kuma shine yake bawa mutane iko su yi kuka ɗaya daga cikin malaman musulunci yana cewa akwai wasu abubuwa guda takwas mutum ya so ko yaƙi dole ne a rayuwa dole sai ya haɗu da su farin ciki ko kuma baƙin ciki ko haɗuwa ko rabuwa ko samun sauki ko shiga wahala ko rashin lafiya ko kuma lafiyar wannan ita ce rayuwar mu gabaki daya haka Allah madaukakin sarki ya tsara ta to ita wannan rayuwar diyan da ta yi tsawo za ta dawo ta kare diyan da aka dade a cikin ta wata ranar za a waye gari ba a nan numfashi da muke hurawa yana kusantar da mu ne zuwa ga Ubangijinmu Allah maɗaukacin sarki, numfashin da muke yi kullum taimaka mana yake yi kwanakinmu na duniya suna ƙarewa, muna ƙarar da su muna kusantar gidanmu wanda za mu je mu zauna kafin tashin alkiyama shine kabari. Allah maɗaukacin sarki ya sanya jujjuyawan dare da rana abin lura ne ga masu hankali, yanzu mutum zai tashi da safe. an jima suka gan shi ya kai maraice kwanaki na ta gudu watanni na ta gudu shekaru na ta juyawa wannan wa'azi ne gare mu shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin suratul nur yake cewa Allah shi ke juya darare da kuma yini sai Allah yake a cikin wannan akwai abin lura ga mutane masu basira mutane masu lura ya ku bayan Allah kwanaki da muke kararwa suna fa karar da shekarunmu ne suna kai mu kusa ne da ajalinmu har alƙawarin Allah ya cika shi yasa zamani da ka ganshi yana da iyaka sai daga cikin maluma na musulunci yake cewa ita wannan rayuwar duniya gaba ɗaya kamar awa guda ce da ka yi ƙoƙari ka sanya wannan awa guda ya zama ka bi Allah a ciki ka kiyaye kada ka tsara ta wannan awa guda kai kokari a cikin wannan awa guda ita ce za ta yi sanadiyar shigarka aljanna Allah ka samu tsira a ciki ya ku bayan Allah wanda ya san hakikanin wannan rayuwa to lalle zai kula da lokacinsa sannan zai kiyaye lokacinsa saboda ya san duk yanda rayuwa ta yi tsawo to za ta zo ta kare duk yanda duniya ta dade karshen ta gushewa gabaki ɗaya rayuwarmu yadda ka san mutum ne da ya zo ya shiga gida mai kofa biyu ya shiga ta wannan kofar ya fita ta wancan wannan ita ce kawai taitaccen bayani dangane da rayuwarmu shi yasa ɗaya daga cikin malaman musulunci yake cewa wato bugawan zukata zuciyarmu da suke bugawa a cikinmu ba komai suke gaya mana ba gaya mana suke wannan fa rayuwar muntoci ne muntoci ne da sakon sakon da kayi kana nan kana karar da su an jima kaɗan sun kare ya kuban Allah Allah madaukakin sarki ya albarkacin rayuwar mu gabaki daya ku lura da gudun kwanaki a wannan lokaci ku dubi yadda juma'a take saurin zuwa yanzu yanzu za a yi juma'a yanzu yanzu wata juma'a ta dawo yanzu yanzu a ce ma ɗaya ga wata yanzu yanzu aka ji wata ya ƙare yanzu yanzu aka ji farkon shekara yanzu yanzu aka ji shekara ta ƙare suna ta gudu suna sauri kamar kibtawa ga bismillah sati na saurin zuwa kwanaki na saurin karewa shekara na saurin yi hakan nan rayuwar take ta karewa shi yasa sai daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abu Darda ya da Allah su kara yadda a gare shi yake cewa kai dan adam kai kanka daidai kake da kwanaki duk lokacin da wato rana guda ta wuce daga rayuwarka to kai ma ka wuce da kai ma kaman kwana kake yanda kwanaki ke wucewa haka kai ma kake wucewa daga cikin maluma yake cewa yaya za a yi mutum ya ringa farin ciki yana murna da wannan rayuwa wanda yake a kowace rana ya tashi wannan ranar da zai gama da ita to tana rushe masa watansa wata kuma yana rushe masa shekararsa shekara kuma tana rusa masa rayuwarsa gabaki ɗaya haka ake tafiya wanda yake gaba ɗaya rayuwa kuma tana kai mutum ga ajalinsa har Allah maɗaukacin sarki ya karɓi abinsa jama'a jarare na gudu kwanaki na gudu yadda ka san mafarkin don haka lalle ya zama dole mu lura da wannan mu kula mu yi aiki a ciki mu dage mu bi Allah maɗaukacin sarki sannan mu tuba mu bar saɓon Allah maɗaukacin sarki ba abin da yake rage ɗan adam a waɗannan gudun kwanaki sai kuma aikin da ya aikata wanda zai je lahira a yi masa hisabi a kai ya ku bayan Allah dan adam yana murna da wucewan kwanaki ya ce sai gobe za mu haɗu sai da safe sai jibi sai ƙarshen wata sai shekara mai zuwa dan adam yakan yi haka ne mai yiwa akwai albashi da aka sa masa zai karɓa ko wani arziki da zai samu ko wata kyauta da za a bashi ko wani alkawari da za a cika masa ko wani adalci da za a yi masa ko wani abin daɗi da zai samu ko zai yi kasuwanci a ciki ko zai siyar ko zai siya ko ko wani bakonsa wanda yake jira zai zo ko ko wani karami wanda ake jira ya girma zai girma lalle da wannan ne dan adam zaka ga gaba ɗaya rayuwar mu haka take kuma ba ba laifi idan mutum ya murna da wannan sai dai abin tambaya a nan shine shin wannan farin ciki da muke cewa gobe za ta zo wata zai kare shekara za ta kare menene ma'anarsa a cikin rayuwarmu mu sani cewa shekarunmu ne fa suke karewa kwanakinmu ne suke karewa numfashinmu ne yake karewa da kowannen mu ya tsaya yi tunani ya ga me ya gabatar a cikin rayuwarsa wani aikin alheri ya gabatar wanda idan yau kwanakin suka kare ya mutu ba zai yi nadama ba zai yi murna da ayyukan da ya aikata samari su kula da samartakansu manya su kula da rayuwarsu mata su kula da zamantakewarsu a cikin gidajen mazajensu kowanne a cikinmu ya dage ba Allah saboda tabbas bayan da za mu yi wata rana sai labari kowanne da mun so da mun ƙi da mun shirya da ba mu shirya ba wata rana za a wayi gari ba mana. Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani Allah madaukakin sarki albarkaci rayuwarmu Allah ya ja kwanan mu da imani ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abubuwan da ya umarce ku ku hannu ga abin da ya hane ku fara bauta nan duniya da kuma kiyama ya ku bayan Allah ku kula da zamanin ku ku kiyaye lokutan ku ku yi kokari wajen aikin da zai kusanta ku zuwa ga Allah madaukakin sarki saboda me wanda ya aiki na gari fayawa kansa ne wanda kuma ya muna na kansa ya cutar wanda Allah madaukakin sarki yace maka shine wanda ya firgita ya tuba ga Allah madaukakin sarki ya koma ga Allah madaukakin sarki yayi shirin haduwa da Allah ranar tashin alkiyama yayi shirin samun aljanna ya aikata aiki nagari wanda zai zama sanadiyya ya samu kyakkyawar cikawa Allah ta yi mana haka ya ku musulmai bayan Allah dukan mu matafiya ne matafiya muke amma kuma muna zaune a cikin gidajenmu matafiya ne ga mu a tsakanin iyalanmu matafiya muke ga mu a tsakanin ƴaƴayenmu matafiya muke tun nan da aka haife ka kake tafiya ba kuma wani waje ka dosa ba sai lahira tafiyar inda za ta kai ka kenan duk tun lokacin da mahaifiya ta haifi mutum haka ne yake wannan tafiya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiryar da mu da yake wa ɗaya daga cikin sahabbansa nasiha yake cewa ka zamo a duniya kaman bako ko kuma dan tafarki sannan ka yi amfani da lafiyarka kafin rashin lafiya ta same ka ka yi amfani da rayuwarka kafin mutuwa ta zake maka ka yi amfani da lokaci da kake da shi kafin rashin lokaci ya same ka ka yi amfani da samartakanka kafin tsufa ya zo ya rabce ka ya ku bayan Allah shafi suna ta wucewa watanni na ta wucewa shekaru na ta wucewa kullum rana na fitowa ta faɗi wata na fitowa shi ma ya wuce ya ce ya ɓace da wannan ne fa shekara take karewa sai ka ji an shiga sabuwar shekara mu kuma muna tafiya da su ne za mu kai ga gaci shi ne makabarta inda za a je a bubburne mu mu rabu da 'ya'yayenmu mu rabu da duk abin da muka tara a cikin wannan rayuwa to wanda fa aiki na gari nan ne fa ya samu dacewa cikin wannan ya kamata masu wato kokari su yi kokari sai daga cikin malaman musulunci Fudail bin Iyad Allah ya kara yadda gare shi yake cewa ya tambayi wani mutum yace wai kai yanzu shekaran ka nawa ne yace masa shekara na 60 yace ah yanzu kai wannan tafiya da kake shekaran ka 60 kana kai tafiya yace to fa ka kusa kaiwa mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya ce ka san ma'anar wannan abin da ka faɗi kuwa ya ce a'a ya ce ma'anarsa shi ne duk wanda ya san cewa shi bawa ne na Allah sa'annan wajen Allah zai koma sa'annan Allah zai tsaye da shi ya yi masa ya tambaye shi zai tsaya gaban Allah za a tambaye shi to lalle ya zama dole shi ya amsa da zai bawa Allah madaukakin sarki kan tambayar da zai masa sai bawan Allah ne ya ce masa to malam yanzu yaya zan yi wata hikima zan yi wa rayuwata sai ya ce masa abin mai sauki ne kai kokari daga yanzu duk rayuwarka ka gyara ta ka manta da abin da yayi baya ka tubar wa Allah ka gyara na gaba sai Allah ya yafe maka abin da ka gabatar a baya yace idan kuwa ka ki ka ci gaba da barna to Allah zai kama ka da abin da za ka yi da kuma abin da ka riga ka aikata ya gabata ya ku bayan Allah shekarun da aka shuka an kusa girbe su lalle ya kamata mu fadaka mu sani lokaci ya kusa ko da kuwa za mu kai shekara ɗari biyar nan gaba a duniya wannan magana haka take lokaci ya kusa da haka dole ne mu yi guziri man malami yake cewa ka yi guziri ga abin da babu makawa sai ya same ka saboda mutuwa lalle alkawari ne da Allah ya wa bayi yace yanzu za ka yi murna a ce kana tafiya da mutane su suna da guziri kai baka da shi wannan kuskure ne Allah madaukakin sarki ya sanya mu yi guziri Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara yake cewa ku yi guziri mafi alherin guziri shine guzirin tsoron Allah Allah madaukakin sarki ka daukaki musulunci da musulmi Allah kaskantar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويعزل له يوم القيامة أجرا عباد الله إن أمر الإنسان كثير والليالي والأيام تسير تذهب الدنيا بما فيها جوع وشبع وأمن وخوف بكاء ودهك هم وسرور اجتماع وفراق يقول المولى جل وعلا وأنه هو أد- أدهك وأبكى قال أهل العلماء ثمانية تجري على المرء دائما ولا بد أن المرء يلقى ثمانية سرور وهزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية هكذا الحياة مهما امتدت كثرت ومهما دالت نقصت النفس من أنفاسك يقربك إلى ذلك وينقلك من دارك نعم من دار الدنيا إلى الدار الآخرة جعل الله الليل والنهار عبرة وفي المساء والصباح عجبا جعل الله في تقلب الأيام ومرور الشهور والأعمام والأعوام تذكرة وعزة للأنام يقول المولى جل وعلا يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار عباد الله إن الأيام تطوي الأعمال والأعوام وتنهي الآجال حتى يأتي وعد الله فالأمر محدود والزمان معدود يقول أحد المشايخ ألا إنما دنياك ساعة فاجعل الساعة ساعة واهدر التقصير فيها واجتهد مقدار ساعة عباد الله من عرف حياته عرف وقته وسان حياته الآمار مهما دانت لا بد من الفناء والدنيا ما ما دانت فمآلها إلى الزوال فهي كأنما دخل المرء من باب وخرج من آخر يقول بعض الأئمة دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني انظروا يا عباد الله بارك الله فيكم سرعة مرور الأيام كانت الجمعة في الأسبوع تنتظر على أحر من الجمر ثم الشهر بعيد ثم السنة أبعد فأصبح الشهر كلمحة بصر والسنة كإهراج شفقة والأسبوع كاليوم والشهر كالأسبوع يفتح المرء صباحه وفي لحظة يختم مساءه لا تنتهي أشغاله ولا يتفرق باله قال أبو الدرداء رضي الله عنه إنما أنت أيام كلما مدى منك يوم مدى بعدك وقال بعض الحكماء كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره وشهره يهدم سنته وسنته تهدم عمره كيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله وحياته إلى موته سبحان الله ما أسرع الليالي كم ذو الأعوام سوى الأعمام فكأنما أدجات أحلام أحلام نوم أو كذل زائل إن الذي بل مثلها لا يخدعه الليل يمضي والنهار يجري ولا يبقى للإنسان إلا عمله الباقي أليس من الخسران أن الليالي تمر بلا نفع وتنسى بمعول الإنسان عباد الله إن الإنسان يفرح بمرور الأيام وتمام الأعوام لينال مرتبا أو رزقا أو أداء أو وفاء أو جسا يفرح بعلاوة كاذمة وأجرة حال حالة أو بيع أو شراء أو غائب ينتظر أو صغير يكبر يفرأ وهك له أن يفرأ كما أباه الله له ذلك لكن السؤال هو أن فرحه في الحقيقة فرح بانتهاء عمره وانقضاء أيامه فليفكر كل واحد منا ماذا في عمره أمدى وشبابه أبلاه ماذا في عام خلعه ويوم أسفله انتبهوا وبادروا بالأعمال الصالحات واذكروا فقد قرب البعيد والسفر على وشك من الانتهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسن الله ونعم الوكيل أقول ما سميتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي جعل الدنيا دار ممر والآخرة دار قرار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا لا في الأولى والآخرة واعلموا يا عباد الله أنكم مأمورون بتبادل زمانكم وهبل أوقاتكم واجتهاد في عمل يقربكم إلى ربكم فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها فسيد من تاب وأناب واستعد ليوم الحساب وسعى لدار السلام واستعد لآخرته بالأعمال الصالحة وحسن الختام أيها المسلمون نحن مسافرون نحن ونحن مقيمون نعم مسافرون ونحن في ديارنا مسافرون ونحن بين أهلنا مسافرون ونحن بين أولادنا مسافرون سفر إلى الآخرة وسوف تستقر إلى نهاية بلا عودة فمنذ أن خرجنا من بطون أمهاتنا فنحن مسافرون لذلك أرشدنا الصادق المسلوك صلى الله عليه وسلم ناسينا هدى أصحابي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك ومن فراجك لشغلك ومن شوابك لهرمك عباد الله تمر الأصابع وتمضي الشهور وتذهب الأعوام تطلع شموس وأقمار وتجيب وتظهر نجوم وتنير وتأفل وتفور فإذا الآم قد انكدى وآم جديد يدخل علينا نحن سائرون إلى قبورنا قادمون وعن أوطاننا ولذاتنا وأولادنا ذاهبون وفي العمل الصالح فليتنافس المتنافسون قال الفديل بن عياد رضي الله عنه لرجل كم أتى عليك قال ستون سنة قال أنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون فقال تعرف تفسيرها قال لا قال من عرف أنه عبد أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعجل السؤال الجواب فقال الرجل فما الهيلة قال يسيرة توسل فيما بقي يغفر لك ما مدى فإن أساءت فيما بقي أخذت بما مدى وما بقي عباد الله زر الأعمال قدنا وقت الحساد ما هذا التباعد ومدد الأيام قاربت للنفاق قال بعض العلماء تزودوا تزودوا تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد أيسرك أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد وقال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم اجعل حياتنا زيادة في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وداعينا وعاصينا وهاجرنا وغائبنا اللهم من أهيته منا فهي على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم مجد حبك في قلوبنا والهمنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ووفقنا لامتثال طاعتك وامرك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منا والميتين اللهم انا نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الاعداء وعدال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجأة النقمة برحمتك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وعنا على أنفسنا والشيطان وأعف منا كما يسه من رحمتك وقنره منا كما قنته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب إنك سميع قريب مجيب اللهم افتح لدعائنا باب القبول والإجابة وارزقنا صدق التوبة وحسن الإنابة ويسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله